بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu aiki a gidan wannan tv na banfe da kuma rediyo muna isar da sallama zuwa gare ku da kuma waɗanda ke kewaye da shi da kuma duk inda wannan sarki da yake kai da fatan an tsaye cikin ƙoshin lafiya yau muna ranar juma'a ne 23 ga watan rabi'in al'awwal hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1442 wanda kuma ya dace da shida ga watan tuba miladiya 2020 daidai kamar da yan uwa suka san duka ranar juma'a da karfe 9 zuwa 10 muna halarta wannan gidan tv mai albarka idan allah ya ba mu iko domin gabatar da muhadarat kamar da masu sani a satin da ya wuce malaya muna bayani akan abin da shahi alistibdat su da yake mawdu'i yana da faɗi kenan satin da ya wuce ya zama na ɗaya yau insha Allah malam zai muna akan gaba ta biyu kenan alistibdat gaba ta biyu kenan muna fatan Allah shi malam jagoranci Allah ƙara fasaha da ikhlasi da kuma muwafaqa da sunan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am, al-istidad sai sai Nabi ma da insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نقوى مسلمي ما سكلم دستورارمو ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da falalarsa muka samu haɗuwa da ku a wannan wurin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar a yanzu nan kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya mawdu'in da muka tattauna akan sa kamar yadda malam Salihu yayi bayani maudu'i na al-istibdad wanda ake kira kama karya da wato hauta wanda kuma inda za mu ɗauki kalmomin kama bi ma'ana akhadha karya shine kasara akhadha kasara kenan amma a larabci ba haka za a ce ba al-istibdad shine suke kira dictature to wannan maudu'i yana da muhimmanci sosai to fadinsa ya sa ba za mu iya faɗar abubuwan da muke son mu kai a kansu ba shi yasa muka raba shi kashi biyu ko gida biyu ko kaso biyu ko abin da ya kama da haka kalima ta al-istibdad kamar yadda muka yi bayani malamai sun yi bayanin ta da ta'rifin ta da masana cewa al-istibdad abinda ake kira al-istibdad da larabci istabadda bi shay'i ay infarada bihi aw tafarrada bihi ya ke banta da abu amma in muka koma a tsari na fagen tahiyar da al'amurra kenan a fage na jagoranci da siyasa da abin da ya kama da haka suka ce shine wato ghururul insani bi ra'yihi mutum ya rudu da ra'ayinsa yana ganin in dai ba ra'ayinsa ba to babu na kowa ina fata an fahimta wal anafatu an qabulil haqq mutum yayi girman kai yake karɓar gaskiya mun kawo bayanin al'anafa daga al'anfu ne shine kamar mutumin da yake ganin yafi kowa yana daga hancinsa na fata an fahimce ni wal anafatu an qabulin nasiha mutum baya karɓar nasiha ga kowa a'a akwai nasihar da ana karɓarta dama idan aka yi ma nasiha abinda ake so da kai ka tsaya ka kalli menene ta kumsa kar ka kalli wanda ya ma nasiha ko da mutumin nan yana ƙasanka ko yana daidai da kai a wajen matsayi ko ya fi ka ba shi za ka kalla ba mazmun menene abin da ya faɗa idan abin da ya faɗa gaskiya ne sai ka karɓa kai aiki da shi idan abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne kuma sai ka mayar masa da abinsa au suka ce a'a abin da ake nufi al-istiqlal fi ra'ayi mutum ya keɓanta da ra'ayi shi kadai ya ki tsaya ya kalli na kowa an gane ko au wato al-istiqlalu fi ra'ayi shine mutum yake banta da ra'ayi ya zama to yana ganin shi ra'ayinsa kawai za a bi ko kuma ya zama to al-istiqlal fi al-huquq al-mushtaraka abubuwa na jama'a ya zama to mutum yace yake banta da su shi kadai wannan shi abin da ake kira al-istibdad in ka duba cikin wato taba'iul istibdad wa masari'ul isti'bad na Abdurrahman al-Kawakibi ya kawo wannan bayani to wannan dama ta'arifin mun riga mun gabatar da shi da kuma bayani kan Abdulrahman Al-Kawakibi a gurguje yanzu abinda zamu zo akan shi na biyu shine wato abin nan eh nau'uka na shi al-istibdad da abubuwan da yake batawa kenan nukta hudu ya kamata mu bayani akan su abubuwan da kama kariya yake batawa musamman na rayuwa mafi muhimmanci na biyu nau'uka na kama karya a cikin tsarin rayuwa masu muhimmanci su ma don ba za mu iya kawo su duka ba na uku ya za a yi a yaƙi wato kama karya kuma ga hanyoyin da za a bi a tsira to waɗannan su ne abubuwa guda hudu da za mu tattauna a kansu in lokaci mun samu iko kuma Allah ya ba mu dama na farko sai mu zuwa ga abubuwan da kama karya yake batawa na farko al-istibdad yufsidu din yana bata addini sannan kuma yana bata jagoranci domin ana cewa can asali na al'amari jagoranci yana ga masu addini hadisi na abu huraira wanda yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya bani isra'ila sun kasance masu jagoranta su sune annabawa kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyu wato duk lokacin da wani annabi ya halaka ma'ana ya mutu wani annabi zai mai bayansa kenan can wancan lokaci da addini an gane ko da kuma jagoranci na duniya suna ga hannun masu addini kenan duk tare wuri guda suke har lokacin da musulunci ya zo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine jagoran al'umma to kaga ashe asalin jagoranci tare da addini yake amma idan aka samu mutum bai da ilimin addini to yana iya bayanin addini in Allah bai bashi mulki ba kuma sai ya zama to karkashin mulki amma shi mulkin in yana son ya ci nasara zai yi aiki ne da waɗanda Allah ba ilimin addini zai bi shawarorin su na fata an fahimce ni to yana yiwa su haɗu biyu kuma yana yiwa su rarraba to akwai lokacin da jagoranci zai koma ga hannun waɗanda su ba su karanta addini ba in ka dubi daulolin musulunci gaba ɗaya kaga su bani isra'ila su da gabanin mu haka al'amarin ya kasance tun aza duniya annabi adamu tare da tauhidi shi kuma shine jagora to amma daga baya daulolin musulunci sun taho daular umawiyya wadda ta yi mulki bayan khulafa'ur rashidun rahimallahu al-jami' wa radiyallahu anhum ajma'in aka zo daular umawiyya aka zo daular abbasiyya aka zo daular andalusiyya aka zo zaman dole mutatabi'a aka zo daula al-usmaniyya ta turkiyya da kuma daular usmaniyya wagga ta Sheikh Usman bin Fodio Sokoto an yi dai daulolin musulunci karshe sai suka rubuce to daula ta karshe daula ta turkiyya 1923 zuwa 1924 lokacin nan da aka ruguza daula ta musulunci sai aka zo aka fitar da sunan khilafa don su tura wanda suka mamaye kasashen tunda sun yaki addini a kasashen su shine cewa lokacin da an kai revolution française aka raba addini da gwamnati saboda addinin da suke dauke da shi ba addini bane wanda yake na gaskiya malaman su sun bi masu jagoranci sarakai an bata addini an bata jagoranci wannan addinin bai yarda da ilimi ba a wannan lokaci in ka yi wata na'ura ka kirkiro wata na'ura za a kashe ka a ce ka saba makarantarwa ta bible ko bible to alhali ko addinin musulunci a andalus spain ya zo da addini ya zo da gwamnati ya zo da ilimi ya zo da university ya zo da tsare-tsare da ilimin muka ya kai turai gaba kenan wanda yake nuna mana cewa ashe raba addini da gwamnati zai sa gwamnati nan ba za ta tafi ba domin mi domin wahayi shine ke nuna ma dan adam abin da ya dace da abin da ya kamata ya bari ko mutum guda ne ko jama'a ce mai yawa amma saboda banna sai suka samu ma wannan sunan abin kasa din suka yawo suna shine sunanta da da larabci al-ilmaniya kaga ilmaniya danganta abu ne zuwa ga ilimi alhali ko duk wanda ya kauce ma wahayi wanga ya kamata a sa mai suna jahala ba wai ilmaniya ba dama duk abu wanda bai da kyau suna sanya mai suna mai kyau don ya dauki hankalin mutane kaga yanzu misali in ka dubi falsafa filozofi sai an ka ce ita ta uwa ilimi tushen ilimi ka fahimce ni alhali ko ita ce tushen jahilci domin ilimin da ke shakka akwai Allah ko ke cewa babu Allah wanda ba ilimi da ba wanda tsagwaron jahilci ne ka fahimce ni haka likitanci sai su ce maka karshen likitanci a turanci kamar yadda suka faɗa shine akwai magun akwai cututtukan da ba su da magani amma a musulunci farkon karatu kamar yadda malamai suka faɗa shine cewa ka sani cewa dukkan ciwo yana da magani kaga su can ƙarshe jahilci na muko daga nan da ma ilimin mu yake fara a musulunci sai da inda muka bambanta su za su tsaya su yi bincike muko za mu tsaya mu ce a musulunci ya ce kaza mu taimaki bici ina fata an fahimci ni kenan kaga ashe sanya ma filozofi sunan asalin ilimi a'a ba sunan jahilci kamata a sanya mata haka sanya ma ilmaniya cewa fasulid dini an daula a'a ba ilmaniya ba ce wagga jahala ce jahilci ne to da haka wannan dai a gurguje na nake so in kawo saboda ba maudu'in da muke tattauna akan shi ba a gurguje mun tattauna akan ilmaniya akan karatutukan cikin karatutukan da suka gabata to dan haka shi dictature kamar da suke kira al-istibdad yana bata addini shi yasa waɗansu ke ganin shin a diktatur ta addini kama karya ta addini ita ce ta haifar da kama karya ta mulki ko ko kama karya ta mulki ita ce ta haifar da kama karya ta addini ko ko dai kowanne daga cikinsu abokin wani ne suna tafiya tare waɗansu suka ce a'a kama karya ta addini ita ce ta haifar da ni kama karya ta mulki saboda ta asali addinin da mulkin haɗe suke ina fata an fahimci ji yasa kake ganin mutane in suka koshi da ilimin su na duniya na addini mutum ke tuma ya zan wali daga nan ya zan khas ya zan khasul khawas daga nan ya zan gautu daga nan ya zan annabi daga nan ya zan mala'ika jibrilu daga nan ya zan Allah dan nan ya wuce Allah kaga wannan dictature ce ta mi ta fagen addini shi ko kama ka ya jagoranci daga nan mutum yana nan yana mulki ya canja maka shi lokaci ya canza doka ya canza wagga doka ya har ya kai inda mulkin gaba daya mayar da shi nashi sai mutuwa kuma ya tsara yadda family din shi da ƴaƴan shi da jikokin shi da jikan jikan jikan shi har ila yawmil qiyamah shi za su yi mulki na fata an fahimci wannan to sai wasu suka ce a'a daga da addini ta wancan shi haifar da wannan wadansu suka ce a'a su ko daga masu jagoranci ne su kuma su malamai suka ɗauko nasu sai suka ce a'a kawai kowanne daga cikin su ya taso ne ya ɗauki wani suna dacewa tare domin ɗaya daga cikin su yana mamaye hankali da rayuwa shine istibdad kama kariya ta addini tana mamaye rayuwa sai a ce maka baka iya gane qur'ani da hadisi sai wani na ɗaya shi kaɗai na zai iya fahimtar da mutane kamar yadda malamai bible sun kai hakar na fahimtar bible dole sai su na fata an fahimce ni to kenan shi wanga ya rike hankalin dan adam da rayuwarsa shi ko kama kariya na mulki ya rike jikin dan adam ya hana shi ya aiki sai zama to kenan kamar tare na suke suna tafiya tare suna aiki tare suna cin burin su a tare wannan bata addini kenan bayan bata addini kama kariya yana bata hankalin dan adam yana bata ilimi yana bata hankalin dan adam domin zaka ga ayoyi na addini sawa'an na kiristanci ko sawa'an na musulunci ko na yahudanci zaka iske in ana kama karya za ba su aiki domin za a koma qur'ani da sunna su ne za su bi abinda doka take so amma ba wai dokar ce take bin abin da alkur'ani da sunna suka so ba za a fassara aya da hadisi irin yadda wani yake so ba wai irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba kaga an samu matsala bal ma lokacin kiristanci kaga an canza wadansu ayoyi an yi kaza an yi kaza yanzu kuma musulunci qur'ani Allah ya tsare shi sunna Allah ya tsare ta to amma kuma wajen fassara ina za a yi wani wuri sai a kawo wuyan nasi a lankwasa don a yi wata fassara a kawo maganganu waɗansu malamai a ɗauko wata rukusa cikin mazhaba a ɗauko ga rukusa a haɗa shi yasa malamai suke cewa man ta tabba'ar rukhas ta zandaka wanda bai ce rukusa zai bi shi bibi cikin kowace mazhaba inda akwai wata ishuma shi ɗebo shi ɗebo shi ɗebo shi haɗa to ƙarshe zai zama zindiki ya fita daga cikin addinin musulunci ba ta addini kenan shi yasa za inda za ka ganewa cikin constitution akwai abubuwan da sun dace da alkur'ani cikin constitution akwai abin dubuwan da basu dace da alkur'ani ba lokacin da cikin constitution akwai abin da dace da qur'ani za a samu matsala amma idan suka ci karo to wanne ne za a dauka nan da za ka gane ita constitution ita ce a sama amma za a yi durba durba sai a ce to lokacin da za a nada wanda za a ba aiki tun daga sama har ƙasa zai rance da alkur'ani sai ka ji a ai an yi rantsuwa da qur'ani yo an yi rantsuwa da alkur'ani akan ni qur'anin da yake kama wanda ya rantse da shi yana kama shi dan ya ci hakkin mutane ba dan ya rantsi da alkur'ani ba don constitution ta ce a ba kowa dama ya abin da yake so kaga yan luwadi ta ce a ba su dama su yi abin da suke so namiji a namiji mace ta aure mace ina fata an fahimce ni da yan maɗigo sannan kuma constitution ta halatta shan giya da yarinya in ta yi na bayan shekara goma sha takwas da ita da sarmayi ba zina ba ce wannan suna mumarasatul hurriya ne suna aikata irin abin da dace a ce sun aikata ne yancin su to ya za a yi mutum shi rantsi da Allah kan cewa sai ya ba dan luwadi dama shi luwadi kuma idan ruwa wala taj'alu Allah urdata li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kada ku rinko da Allah ku ce ba za ku yi aiki alkhairi ba ku ce kun aikata sharri eh mutane nan na su gane eh dama yahudawa suka kirkiro wannan a ce an rantse da qur'ani amma an boye abinda an karance da shi a rantse da Allah kuma za a bar ilwadi su luwadi ina ruwan Allah da wannan rantsuwa a in ka ga wani abu ya kama wanda ya wannan rantsuwar ba wai rantsuwar ba ce take kama shi a a haƙoƙin da kici suke kama shi amma ita wannan rantsuwa babu zama a cikin musulunci ina fata an fahimce ni to yana da kyau abin nan mutane su fahimci wannan to kaga kenan zai zo ya bata ilimi sannan kuma mi ya bata kuma hankali domin hankalin dan adam yana tunanin ya gane gaskiya ya gane abin da ba gaskiya ba sai wasu a gaskiya tana tare da mai karfi tana tare da mai kuɗi tana tare da mai jama'a kaga kenan hankalin dan adam zai koma bai aiki domin mi domin ita gaskiya ce an kai abita amma alhali ko ga gaskiya kana ganin ta amma ba za ka iya bin ta ba to kaga wannan kama karya shi ke bata mi shi ke bata hankali shi ke bata ilimi daga cikin abubuwan da kama karya yake batawa akwai almashid abinda ake kira almajdu shine daukaka da daraja shi yasa Abdurrahman al-Kawakibi cikin littafinsa yake ta abinda ake cewa almajd ihrazu almajd ihrazu almar'i maqam hubb wa ihtiram fi alqulub mutun ya samu ihraz shine samu taskancewa maqam daukaka ta hubbin ta kauna mutane su suka wa ihtiram mutane kuma su girmama ka su mutunta ka su darajanta ka fi alqulub a cikin zukatansu amma kuma ka sani wala yunalu illa bil badli fi sabilil jama'a ba a samun ɗaukaka ta gaskiya sai ka ba da kanka ka sadaukar da kanka wajen yi ma mutane hidima kada ka taɓa saƙa da mutane suna girman mutum ba hidima yake musu ba shi yasa laraba suke cewa sayyidul qaumi khadimuhum shugaban mutane shine ke musu hidima ma'ana shi zai yin kokarin ya wahala tukuru su ku mutane su baka kariya to amma daga lokacin da ya kasance kai zaluntar mutane kake yi to in kaga ana girmama ka waɗanda suke girmama ka su ne suke cin amfanin ka ina fata an fahimci yan tsiraru daga cikin mutane su ma ba don Allah suke yi ba saboda in sun kaga yan tsirin su zai taɓo yanzu na suna suna suna fitowa su kwashe kwai ko ba haka ake jiwa ba su fasa kwai yanzu karawa to kaga wannan ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawowa kenan shi wannan ɗaukaka ba a samunta to sai ya zamanto shi ya sama malamai suke tattaunawa shin ɗaukaka almajdu mufaddalun alal haya aw alhayatu mufaddalatun alal majdi shin samun girma da ɗaukaka shine ya fi rayuwa tsada ko ko rayuwa ce ta fi tsada to sai waɗansu suka ce a'a wasu suka ce a'a samun ɗaukaka ya yi rayuwa suka ce a'a rayuwar ta yi ɗaukaka ya ce a'a akwai ɗabi'a ta mutane kowa akwai inda yake kallo su alƙada shugabanni su suna ganin almajdu afdalu min alhaya ɗaukaka ta fi rayuwa kuma sun ɗauki wannan wazifatan a matsayin aikinsu shi yasa suke iya sawa a ba a saka rayuka da komai don a rike ɗaukaka ina fatan an fahimci sannan kuma suke cewa shi almajdu afdal min alhaya ɗaukaka ta fi daraja wajen mi wajen al'ahrar iya mutane waɗanda suka san wato darajar kansu masu kishin kansu amma su sun ɗauke shi haniyatan wajen jiji da kai na fata fahimce ni su haka suka ɗauke shi su waɗancan aikin su ne saboda yana kare musu matsayin su su ko waɗanda suna yin shi ne saboda kare mutuncin su da darajar su shi yasa abul firas al-hamadani cikin qasidarsa yake cewa wa nahnu unasul la tawassuta bainana lana sadru duna al-alamin aw al-qabr tahunu alaina fil ma'ali nufusuna ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر لم يغله المهر فإن عشت فالإنس فإن مت فالإنسان لابد ميت وإن طالت الأيام وانفسح العمر وإن عشت فالطعن الذي يعرفونه وتلك القنا والبيض والضمر الشقر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي ليلة الظلماء يفتقد البدر yace wa nahnu unasun la tawassuta bainana mu mutane ne wanda babu yarda da tsakiya wai ma'ana su musu yarda ba ba su zamba ya ko tsakiya musu yarda da ita ba lana sadru duna alalamin aw alqabr mu gaba ake ba mu koko yanzu lahira tai baki aw alqabr yace tahunu alaina fil ma'ali nufusuna ai mu rayukan mu suna muna sauki suna arha fil ma'ali lokacin da zamu daukaka ko mutun nawa zamu rasa in dai daukaka ta to rayukan mu ba wani abu bane yace wa man yakhthubil hasna'a duk wanda yace yana son mace kyakkyawa mai kyau lam yaghlihi al-mahar ai sadaki ba zai mishi sada ba kenan sadakin daukaka mu rayuka mu shine sadakin ta yace amma kuma fa in mittu fal insanu la budda mayyitun in kuma na mutu dan adam dole zai mutu wa in qalat al-ayyam ko da kwanaki sun yi tsawo kwanuka sun yi tsawo wa fasaha al-umr ko da rayuwa ta yi fadi amma wa in ishtu in in fa muddin ina da rai to makiyana su san fatta'anu alladhi ya'rifunahu su kan nan da lissaba ita ta nake da an bar ni da rai ban da aiki sai kashi in dai ba ban daukaka ba wa tilka alqana sannan da bashi wal bidu da kuma al bid shine suke cewa kwalkwalo hullakai wa dumar da wakai waɗanda suke jam'i ne da ad-damir mai tamfalallen doki mai tamfalallen abin da ciki wanda yake yana da gudu da karfi ashukur jajaye ko kuma badda badda wanda yake yana da karfi sosai yace a sayazkuruni qaumi idza jaddadtuhum mutane na za su tuna ni radda wahala ta kai wahala dan ni mutun ne wanda azzarumi wa fi lailati adh-dhalma'a yuftaqad al-badar wa fi lailati adh-dhalma'a yuftaqad al-badar wato a cikin dare mai duhu sai an karasa wata shakan lokana 15 ka san ba a gane hasken wata yana da amfani sai an ce maka wata ya kai 15 sai an ka samu wani abu kamar girgije sai zo rufe shi sai kaga duhun yayi yawa amma in sun da babu shi to ai babu matsala to kenan kaga a ɗaukaka abu ce wadda take ana iya neman ta su wajen al'ahram suna iya bada ta hamijatan shi yasa ba ake ganin babbar kyauta a rayuwa shine mutum ya bada ran shi saboda wani abu wato ya judu bin nafsi in dalla al biha wal judu bin nafsi aqla ghayatan tudi ya judu bin nafsi yana bada rayuwarsa in dalla al biha idan al bakhilu marewaci yayi ruwa da ita wal judu bin nafsi yin kyauta da rayuwa aghla ghayatul judi shine mafi daukaka kyauta babu kai babu abin da kai shi hamiyatan suna karewa shi zaka iske shu'ara na jahiliya da shu'ara masu hamasa shu'irul hamasa wani littafi da kike al hamasa hamasiyya suna kawo yadda ake motsar da mutane hamiyatan su al ahrar hamiyatan ne suna bada rayukan su al majdu afdal indahum min al haya hamiyatan dan saboda su kare mutuncin su da darajar su ish azizan أو مت وأنت كريما بين طعن القنا وخفق البنودي إيش عزيزا كرايو إن شائر كنا ميت أو كاكا أو مت وأنت كريما كوكو كموت كنا أو كاكا أنا أكشي كبسة جدتك أكشي أوها كان أكو شنطة أنكشي baina ta'lil qana tsakanin sukan nan ta mashi wa khafqil banudi da kuma kada wannan ta tuta ka san wajen yaki ana zuwa da tuta na'am sannan ba- malamai su ce cewa alhayatu afdalu min almajdi rayuwa ta fi ɗaukaka a wajen ta fi ɗaukaka amma a wajen wa inda al'azilla wajen wajen kaskantattun mutane kafin ni na'am wannan kuma sun ɗauke shi ni wal asra da kuma mutanen da aka kama wajen yaƙi to su kuma sun ɗauki wannan rayuwa ta kasance eh, eh, rayuwarsu ma'ana sun fifita rai akan ɗaukaka ɗabi'atan a wajen ɗabi'arsu raggo da mutumin da an ka kama shi ɗabi'a ce tashi kawai ya yarda rayuwar shi ta fiye mishi wato mutuncinsa sannan kuma wal hayatu afdalu min al majd rayuwa ta fi ɗaukaka inda nisa a wajen mata wal jubana da raggayen mutane daruratan su larura na gari sun su haka da rayuwa sun ɗauki abin matsayin alalura ina fata an fahimce ni to kaga sai al istibdad yazo sai ya bata ɗaukaka sai bayan ba a samu ɗaukaka sai a samu at-tamajjud bayyana an samu ɗaukaka amma ta ƙarya tafa'ala wani lokaci na nufin takallafa shay'a tafakkara kaga ni ya nuna cewa takallafa i'mal al-aql ya tsananta wajen wajen aikata aiki tana nufin aikata to shine tamajjada bai da ɗaukaka ana yana kallafa maka ne sai ya ɗauki wannan shi yasa zaka iske mafi yawancin mutane da suke da kaskantattun mutane kullum suna kokarin su nuna sai sun nuna ka san mutumin da yake da abu ba sai ya wahala da nuna nuna yana da shi ba mai kuɗi ba sai ya sa kaya masu tsada ba za a gane yana da kuɗi an san yana da su dan babban gida ba sai ya nuna shi dan wane bane ko dan wane ko dan wane za a gane dan babban gida ne a a cikin mu'amala zaka ji wata rana ana faɗa malami wanda adda ilimi ba shi ne zuwa ce yayi karatu ba a'a za a ba sai ya nuna babban riga ba da rawani da wani abu za a gane cewa wannan malami ne domin ilimi ba cikin riga yake ba ko gida ko abin ga a'a yana cikin kai ne kuma sai an zo wajen karantarwa ko an zo wajen khutba ko an zo wajen muhadara ko an bude littattafai a karanta ko wajen ba da fatawa nan ne ake gane wane ne ya karatu ba wai babban riga ta ba da zuwa wajen suna da daga hannu wajen addu'a da wani abin da shi ne zai nuna cewa kana da karatu na fata an fahimci ni to haka ko ma'aikata in ka ga mutum ya cika bokoko babu karatun shi yasa idan mutum yana da ilimi ya cancanci wurin da aka bashi zaka iya ce ba zai ba mutane wulakanci a ma'aikata ba amma in ka ga mutum na ma mutane kuwa mafi yawanci bai yi karatun ba an bashi matsayin da waɗanda suke karkashin shi sun fi shi ilimi to son ya kai da kuwa da hayaniya da tarwatsi yake son ya kare wannan matsayin da aka bashi wannan shirme ne ina fata a fahimci ni to shi yasa suka ganin waɗansu mutane suna so su kai ga manya saboda su samu ɗaukaka sun mance da Allah subhanahu wa ta'ala shi yake bada ɗaukaka man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a ɗaukaka tana wajen Allah shi yasa sai suke cewa tamajjud neman ɗaukaka wajen su shine mutum yayi kokari ya samu kusanci jazwatun min nari jahannam kamar yadda kawai yace kamar wani irfishi ne ko wani garwashi an gane ko ko kyankyasai na na wutar jahannama min kibriya il mustabid na girman nan na mutumin da yake kama karya li yuhraqa bihi al musawa yahriqu bihi al mar'u al musawa dan kai kokari ka kesa daidaita da Allah ya baka tsakanin karke da wani tunda kana gani in ka haucan za a karya tare da ku a ji daɗi tare da ku a abinda an kai dama tare da ku to wannan ba ɗaukaka ba ce a'a neman son ɗaukaka ne sannan nukta ta gaba bayan ya bata almajid sai ya zo ya bata almal dukiya abinda an ka dauka dukiya mu yanzu dukiya sune kuɗi tsagwaro kuɗi tsagwaro ba sune dukiya ba kuɗi nau'i ne daga cikin nau'uka da dukiya gidaje dukiya ce mutuncinka dukiya ne domin za a baka kuɗi don a sai mutuncinka kaga yanzu ka samu kuɗi aikin da kake yi kowane irin aiki ne sawa'an saka ce karantarwa ne kuɗi ne domin za a biya ka a baka kuɗi ina fata an fahimce ni kenan kaya kuɗi ne mutumci kuɗi ne duk abin da za ka yi a duniya yana iya zama kuɗi shi yasa su turawa ingilis suka ce da time is money shi lokacin ka kuɗin ka ne domin shi za ka sa cikin lokacin ka ne za ka aiki ka samu kuɗi misali to da haka za a zo a ɓata dukiya mene za a ɓata dukiya zai zama to wanda ya yarda da ƙarya to shine bai samu kuɗi kuma za a yi ƙoƙari dukiyar nan ba za ta shiga hannun wanda ke son a yi gaskiya ba duk wanda yake so a yi gaskiya ma za a iya karya shi to kaga zai zo ya bata dukiya abu na gaba zai bata al-akhlaq dabi'o'i dabi'o'in mutane za su lalace domin mi domin abu biyu manya manya waɗanda kama ka yake haifarwa a cikin al'umma na farko shine an-nifaq wa talawun munafici zai yawa mafi yawancin mutane suna cewa eh amma ba eh din bane eh ga baki cikin zuciya kuma ba haka nan bane wi da nu kaga munafici ya zo kenan kamar yadda wani adibi yake cewa annisa fi famihinna rajulun akhar wa fi qalbihinna rajulun akhar su mata cikin bakin su wani namiji ne daban kuma cikin zuciyarsu wani namiji ne daban galiban haka suke saboda shi wancan wanda aka so ga baki akwai wata maslaha wadda ake son a kare shi ko wanda ake so cikin zuciya tana yawa bai da wannan abin kenan kaga sai a bashi shi akwai matsayin shi cikin zuciya daban shi ko wanga cikin baki matsayin sa daban a baka shi nan to dan haka sai zama to mutane da yawa suna cewa eh eh eh amma ba gaskiya bane ya za a iya gane gaskiya da wannan kama kariyar ta daga duk bannan da aka aikata in ta shekara dubu ce yanzu za a yi bayanin ta marubuta yanzu su rubuta kafafen yada labarai su faɗi an yi banna kaza an yi banna kaza me ya kawo wannan saboda can da ba ta ba ta faduwa kaga yanzu in ka dubi kamar lokacin Hitler da an kai Hitler ya mulki Hitler duk bannan da Hitler aikata ba ta bayyana ba sai a wani lokaci sai bayan ya tafi Hitler yayi kaza Hitler yayi kaza Hitler yayi kaza an sa sojin su yi kaza ka ba kariya kenan daga ciki kuma ciwo na biyu babba wanda kama kare yake farfarwa shine alhiqd kyama mutum yana kyama duk abin da yake da alaka da kasarsa saboda mi saboda duk abubuwan da suke tafiya suna tafiya ne a karkaci yan an ce kasa ba shi ne ake kira patriotism ba bai kamar kasa saboda kama kare da ake yana ganin ana amfanuwa da arzikin da shi ya kamata ya amfanu da shi shi bai samu nashi rabo ba kinan kaga wannan patriotism kin da ake faɗa sai yana ganin kamar tufka da walwala ne ko tumka da walwala ne domin wanda ke cewa a so kasar shi kashe kasar yake yi ya ɗibi dukiyar da take isarsa ya aza a wasu ɗinsu bankuna ya gina gidaje waɗanda ko ta yi randam shi ya sa kai ya shirya mota ya cika ta da mai wanda bai cirewa ya gyara filin jirgin sama wanda in ta yi randam zai sa kai ya yi maɗiyansa da magoya bayansa iya abin da suke so kuma ya ce a'a ya kamata a tsaya a su kasa to kaga mutane suna cikin kasa amma suna kyamata zai kai inda mutum yana kyaman ma har irin yan uwansa da makusanta saboda kowa yana cikin matsala to kaga wannan hiqd ne duk abin da yake da alaka da kasa kowa yana kyamar mutane suna kyamar sa to kaga wannan ya bata akhlaq din mutane domin ya tarbiyantar da mutane akan munafinci daga ciki kuma yufsidu tarbiya yana bata tarbiya domin in babu kama karya zai zamanto al'umma gaba ɗaya tun daga tashinta ya kamata a ce tarbiyya ta faro ne daga gida to tsarin da ya kamata a tafi akan shi in ya zamanto su iyayen da yayin waɗanda suke tarbiyyantar da mutane sun tashi cikin kama karya su ma za su aikata shi a cikin gidajensu kuma ba za su ji daɗin al'ummar da suke cikin ta ba kenan wannan zai sa wannan tarbiyyar za ta tashi tun daga yara su kuma su ma in Allah ya sa sun kai sun samu wani matsayi su ma abin da za su aikata kenan to kaga mi kaga kenan ya bata duka tsari na rayuwa ina fata an fahimce sannan kuma a ƙarshe yusidu taraqqi zai bata ci gaban al'umma babu ci gaba saboda kowa ya zama to a'a shi karkashin wani tsari ne ke wanda bai iyawa dukiyar tana da hannun waɗansu mutane ba yadda za a yi ka samu wani abin kwarai ka iya ɗaukar rayuwa kace kana karkashin su mulkin yana karkashin waɗansu mutane su ne suke gudanar da abinsu domin dama abin da ake kira al-istibdad sultatu fardin aw afrad waɗansu mutane ne suke yi yadda suka ga dama wasu wasu kenan ko ina sun tattare duk abin da adda tasiri cikin al'umma ga hannunsu yake bayan da za a yi ka motsa kaga babu zancen ci gaba hankali ba zai ci gaba ba tunani ba zai ci gaba ba domin abin da sun ka ce no no we we kamar yadda wani sha'ir zamanin daular abbasi ya zo shina yaba wani sarki ya mai da shi kamar matsayin Allah yace la ma shi ita la ma sha'atil aqdau abinda kake so shine yake kasancewa ba abinda kaddara ta Allah take so ba kaga kafirci ne fahkum fa anta alwahidul qahhar kai hukunci kene alwahid kai kadai an maka daici duk da yake ya san ba Allah bane amma yana son ya nuna mai kai ai babu irin ka tamkarka alqahhar marin jayi dan sunan Allah alqahar ne amma alqahar ma yana iya zuwa da sunan adam wanda yake marin jayi to amma ka jibi yadda yake kokarin sifanta shi da sifofi na Allah subhanahu wataala amma waccan lashi ita ma lawa sha'atul aqdar wannan kafirci ne karara an gane wannan ko to da haka ne waɗanda abubuwa in muka ɗauka su ne musamman tasirin su a rayuwa abu ne wanda ke na bayyana kuma duk a gurguje da muke bada su a misalai kowanne daga cikin waɗanda mawdu'ai na iya fitarwa a ƙarƙashi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kasu sai mu je nuktan mu ta gaba bayan mun bayanin abubuwan da kama karya ke batawa sai mu zo zuwa ga nau'uka na kama karya shi asalin nau'i na kama karya da yawa daga cikin mutane abinda suke mantawa cewa shi kama karya bai tsaya bane akan ƙasa ya ya ta'allakantu ne akwai al-istibdad ad-dakhili akwai al-istibdad al-khariji akwai kama kariya na cikin ƙasa akwai kama kariya na waje wanda shi ma za mu zo mu yi bayani shi kama kariya na cikin ƙasa ana ganin jagoranci na to amma akwai kariya kama kariya na ƙasashen waje yanzu misali ƙungiyoyin ga da ake yi na afirka sai a zo ga abin da yake gaskiya sai waɗansu ƙasashe daga cikin ƙasashen afirka saboda suna da ƙarfi su ce a'a abin nan ba za a yi haka nan ba kaga kama kariya ne na al'ummomi akan wata al'umma kayan mu ce zuwa ga turawa da majalisar ɗinkin duniya su kuma suna da nasu kama kariya saboda ƙasashen da suke na duniya ta uku suke ma duniya ta uku ba mu san da an kai akwai wata duniya ta ɗaya da ta biyu da ta uku ba da akwai ƙasashe masu son taso akwai duniya ta uku waɗanda ƴan rabbana ka wadata mu da wane ne da wane ne su kuma su kuma ana farlanta musu yadda za su komawa baya kaga wannan kama kariya ne na waɗansu al'ummomi akan waɗansu al'ummomi to me yasa kullum ake zancen kama kariya na wani shugaba ko wani abu amma ba a zancen kama kariya na su waɗancan ɗin kaga nan ya kamata mu duba mu gani a nan sai mu ce su turawa da suka zo sun yi asbabul istiqrar duk abin da zai sa wa turai ta tabbata sai da suka tabbatar da shi a kasashen su waɗanne hanyoyi suka bi na farko sai suka yaki kama kariya dan can da ka san sarki na da jikokin shi tun can da duniya da kaza da kaza da kaza da ƴaƴansa da magoya bayansa to sai suka yaki kama kariya ta mulki ta hanya guda biyu hanya ta farko shine sanadiqul iqtira aje a kada shine suke cewa at-taslimu sulti at-taslim at-taslim as-silmi lis-sulta a bada mulki cikin ruwan sanyi don in ba a bada cikin ruwan sanyi ba komi ba dadin ba dadewa za a karbe shi ko ta hanyar tashi hankali ta to amma yanzu aje a jefa mutane sun yadda su yadda ba an bari mutane sun huce kushinsu na biyu an bar mutane su yi bayani abin da suke kira furriyatu ta'bir saboda lokacin da dan adam yake cikin hushi in baka bar shi faɗi abin da yake so ba to shi na shi na kulla waɗannan abubuwa shi na tunanin wani sharri ne zai maka amma in ka bari yayi bayani to in kana da hankali da tunani abin da ya faɗa sai ka duba ka gani in mai kyau ne ya faɗa sai ka gyara in kuma ba mai kyau bane dama shi ya faɗi ne saboda adawa kaga ka huta to ta wannan hanyar suka samu mulki tabbata a kasashen su an gane wannan da kyau ko abu na biyu sai suka kirkiro abdara'ib shi da ake cewa empo empo kin nan shine jangali da ake biya wannan jangalin sun kawo shi ne saboda a amsu kuɗi daga mawadata a yi ma talakawa aiki saboda in waɗansu sun taskance dukiya mutane sun ka zama ba su da dukiya dole kidnapping ya tashi cikin al'umma dole kashe-kashe ya tashi dole barayi su yi yawa saboda mutane ba su da aiki waɗansu mutane sun rike dukiyar su ba su amfani da ita sun ajiye ta cikin bankuna suna dariya sai wanda ya zo zai bauta musu tunda su alloli ne suna a ɗauka a bashi sai suka kirkiro yadda za a yi a amshi empo an gane ko wannan empo an gane ko shine kaga kamar baturi ya ɗauko ta daga liverba impose tilastarwa matsayin abu ne wanda yake doshi to a cikin addinin musulunci mun san muna da tsari na zakka mun san muna da tsari na ushri da ake bayarwa da sauran abubuwa da da kafara da mi da mi da mi da mi da mi to amma shin yanzu empo halat ne a yi ta ko ko haramun ne suna da cikin matsaloli waɗanda da yawa zaka iske ɗalibai suna bayani kansu wasu suna ce haram ne mutlakan wasu ce halat ne mutlakan ba tare da bincike ba wannan abubuwa ne na bukatar mutum ya bincike a cikin rubuce-rubucen da na kai ga hannunsu waɗanda suna da muhimmanci sosai akwai wani malami wanda yake abdul'al ahmad ra'isi ne na kismo shari'a islamiyya a siyasar shar'iyya a ƙasar saudiya a jami'atul imam amma a sabiƙa yanzu ya gabata ba shi ne ba a yanzu ya rubuta wani littafi a siyasar shar'iyya ma'ahadul ali al-qada yake a jami'atul imam ya rubuta littafi a siyasar shar'iyya a cikin wannan littafin ya taɓa wannan mas'ala in mutum dubi wannan abin littafin a safha ta 90 ya kawo ta shin amsal lanhu da aka ce ma lanhu dama lempo ne sai sun kace lanhu in ji malam bahaushe yayi ta kanshi shin abu ne da yake halat koko ba halat bane a cikin shari'ar musulunci yake cewa a'a aslin wannan abin yana da alaka ne da maslaha ta shari'a ba abu ne wanda za a cewa halas ne mutlakan ba abu ne wanda za a cewa haram ne mutlakan ba a yi cewa yanzu misali ai zamanin manzo babu empo zakka ce akwai da kaza da kaza da kaza da kaza kun san lokacin mutane suna bada zakka kuma irin wanda ta dace kuma hannun da za a ba suwa amini ne kuma za a saka ta inda ya dace to amma anan inda matsalar take shine cewa kafin a ce ya kamata a karba za a kalli matsayin ƙasa za ka ga wasu suna kafa hujja da zancen kissa ta annabi shu'aib wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna kada ku zo ku danne ko wace hanya kuna karɓar kuɗi ko kuna fashin hanya ko kuma kuna karɓar abin da kayan mutane ku ce sai sun bada kaza su go cikin kasashen ku waɗansu sun ce a nan in an ce yan fashi ne wannan bai cikin tsarin gwamnati in kuma an ce a gwamnatin ce take amsa to anan ne ma mas'alar take to anan inda mas'alar take sai malamai suke cewa yanzu mukaddarta akwai gwamnati gwamnatin nan tana da arzikin ƙasa to idan arzikin da za a fitar a cikin ƙasa wanda za a kai waje zai isa a biya ma'aikata zai isa a yi hanyoyi da waɗansu abubuwa kenan ba a da buƙatar sai an azama mawadata wani abu domin mi domin arzikin ƙasa ya ishi ƙasa to amma yanzu misali muƙaddarta arzikin da ke cikin ƙasa bai ishi ƙasa ba kuma akwai mawadata to shari'a ba ta hana a aza musu lanhu ba domin mi domin ma'aikatan da suke tsaron ƙasa idan ba a biya su ba za su daina tsaro waɗanda suke aiki a likita za su daina to kai yanzu mai kuɗin da baka bayar ba aka biya ma'aikata ƙasar wargajewa za ta yi shi yasa in ka sayi turai ko ba ka so ko ba ka so za ka biya don da su ne za a yi hanya a biya a yi kaza a yi kaza a yi kaza to idan kace ba za ka biya su ba gwamnatin wargajewa za ta yi kai kuma kenan ƙasar da kake zama a ciki ba za ta zama gare ka ba kasuwancin kuma ba zai yiwuwa ba komi zai tsaya to shi aka ce to in babu to sai a yi tsarin da za a karba kuma abin da za a karba ya zama to daidai biyan bukata ne in kasar ta samu waɗansu wurare suke samu arziki sai a rage to mu su can turai sai suka tsaya suka karba din zaka kowa kace baka wuce ba a ɗiba cikin kuɗin ka a ɗauki langon nan kuma abin da ya dace a karba ake karba in ba ka kibi an ka gane kana da su kuɗi a je za a je bankunan ai bincike a kama ka ai maka shari'a a karbi abin da ya dace saboda in ba a yi masal an ka ba talakawa ba suka samu dole a yi buri wata rana kaga da cikin abin da ya kasashen suka zauna lafiya kuma sai suka yi mutaba'a in aka karbu to za a bi kuɗin diddigi a ga an yi aiki da su ba za a tattara ba ne waɗansu mutane su raba kaga har yanzu a yi aikin komai ba kenan tun da haka ne su su masu kuɗin suna ganin in sun bayar da ma kuɗin to waɗanda za a ba su ma kansu ne za su riƙe ma ba aikin za su yi ba shi yasa mutum yake jin kamar wannan abin da yake bayarwa bai da wani amfani domin an karɓo na gare shi kuma wanda zai amfani da shi daban kana fahimta ta shi yasa dole za a farlanta kuma za a bi diddigi ba wai za a tattaro kuɗi daga mutane ba waɗansu mutane su arzita kansu suna cewa ba a yi adalci ba da sun karɓa su ma sun ka cika aljihu sai su yi ta kansu kaga kenan har yanzu inda ake nan wuri guda da ake kamar yadda muke a kasashen mu to daga cikin abubuwan da turawa suka yi da saboda kasashen su su tabbata sai suka yi iltizam bil qawani babu wanda isa ya wuce doka ka duba abin bakin ciki mu har shugabannin mu turawa da musu hukunci tunda su ce su do an yi musu hukunci amma su na su din babu su kai musu hukunci ma na ability babu wanda isa ya hukunta su amma mu har shugabannin da mu suna ga musu hukunci a'a su can za a bi dokoki saboda in aka bi dokoki shi sa kowa ya bi amma da zaran wani shi abin da ga dama yake yi to babu wanda zai yin bin doka don ya gane cewa shirme ne a kodin da an ka azama ita bayan wannan sai suka yi muharabatul batala shine yakar zaman banza gwamnatin da tafi kowace a turai ita ce wadda ta rage shomashi da zaran gwamnati tana barin zaman banza na yaduwa wannan gwamnatin za a yaƙe ta tukuru babu wanda zai yarda da ita sai abu na ƙarshe daga cikin abubuwan da suka sa su kasashen suka tabbata suka samu tabbata yadda suke so shine cewa wato turai alamul mawahib ce kowa zai ci amfanin baiwar da Allah ya bashi ba ruwan wani da baiwar wani kuma in za mu yi aiki da kai za ka samu zan samu to muku kasashen mu a'a yanzu mai ilimi sannan aka yazo ya aiki a ce mai da sunan kasa shi bai samun komai karshen ta ma abin da yake samu bai taka karya karya ba amma ga wanda bai karanta komai ba ya rike matsayi yanayin iya abin da ya gada ba ba yadda za a yi Afirka ta gino da wannan tafiya mutum abin da yake so wato yadda turawa suke son su mamaye su mamaye kasashen mu ga sunan suna ɗiba arziki kuma duk ma'ilmcin mu sun aza dokoki da ya sai can suka samu suka ga yana da sai mai muwayen kaza da an bashi bursu yana da karfi su rike haka dai ake son duk wai wani mutum wanda ya gane kana da wata baiwa ta ilimi ko na duniya ko na addini abin da yake so kawai ya amfani da kai saboda cimma burinsa shi ba zai yi ba kuma ba zai so ka kai ka ci gaba ba amma ya fi son ka zo ka yi aiki shi yasa turai zancen wane dan fami kaza na dama abin da yake bata addini dangantaka haka yake bata tafiyar gwamnati yan shi'a me yasa suka bata addini saboda sun ce dole sai yan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ba jagoranci haka waɗansu malamai sun ce dole sai dan gidansu na za a ba jagorancin wuri kaza ko mutum ce in ya mutu dan shi ko yana da karatu ko bai da karatu shi zai gadon wuri kaga bata addini a alamul mawahib ne turai yanzu a turai zaka iske bakin mutum a turai yana ɗaukar biyan da in an haɗa bature ɗari ba su samu wannan biya saboda mi saboda bai wanda Allah bashi in suka ki bashi biyan nan yana iya tunanin ya koma wata ƙasa wannan ƙasa ita za ta ce amfanin wannan baiwar kenan su sun yi asara shi yasa ba su ma gwada wannan in kana da baiwarka ka zo ka yi aiki a biya ka ka ci amfanin baiwarka to waɗanda su ne abubuwan da suka taimaka musu ƙasashen suka zaima suka samu istiqrar kenan don haka game da ƙaziyya ta kamar shi istibdadikin nau'ukansa kenan bai tsaya ba a kan cewa kawai ƙasa ne ko wani abu a akwai waɗanda suke so sai sun farlanta kansu ga duniya su canza shugaban ƙasar da suke so yanzu iraki shugaban ƙasa an ci shi da kanshi dole dole sai ya bar ƙasar lokacin da bush ya so ya tashi ina ji a bbc yake cewa saddam hussein and his sons must leave Iraq. Da Saddam Hussein da 'ya'yan shi must leave, leave, L-E-A-V-E, quitter. Ils sont obligés de quitter l'Irak. Wanga da kunne na da ji shi, ina iya shaida duniya ina iya shaida lahira. To shi yasa in muka zo a fage na rayuwa tun da lokacin mu ya fara matsowa, zaka iske yana shiga fage daban-daban. Akwai al-istibdad as-siyasi wa dini a samu kama karya na jagorancin siyasa da na addini mutum ya ce a shi in ba wanda shi so ba to addini ba za a yi ba to kai ne addini addini daban kai daban ra'ayinka in ka kawo in ya dace da addini za a karba shi yasa kake ganin abubuwan da addini ba suna da matsala saboda wasu su mutane sun bai da kansu su ne addini in ba su ba addini ba zai gaba daga ina ka samu wannan to bayan wannan ana samun wato al-istibdad shi kuma al-iqtisadi na tattalin arziki waɗansu mutane su mamaye dukiyar ƙasa su zamanto in ba su ba wanda isa ya motsa ga istibdadul iqtisadi nan turawa yadda suke tsara dokokin da za su matse musu su tatse musu arzikin ƙasashenmu yadda suka dama suke azama kansu dokoki so farlanta muna bashin da dole sai an ci kuma dole sai mun ci gaba da biyan shi shekara hamsin ko shekara ɗari kuma su za su yi maka kuɗi kuma su amshe su kuma su baka abin da sun kaga dama wanga al-istibdad iqtisadi ne ga al-istibdad al-istibdad as-sina'i kama karya na kere-kere kamfunna gaba ɗaya sun koma wajen su suke da kamfunna sun kirkiro mondialization sun hana ko wuce gwamnati ma ta ce wani abu su adda internet in kai wasa su watso labarin da zai firgita kasar ka kuma su kawo kamfunna yan kasar ka suna aiki su maƙe arzikin ka su tace shi kuma baka da izin kai magana hatta da abin da muke noma da shi da mi da mi sun taki in ka kare noman su za su kai su za ka kai ma doli suna za su abin da suka so wanda ba su so maka kuma su tayi su ka su dauki alkamar ka su buga su yi maka biskit su sa ma cikin kwali ka saya ka ba su kuɗin su abin da ya bai wuce na dala 20 30 ka sai shi jika jika biyar biskit gashi nan muna saya kayan da kake noma kake kiyo suna za su tsarawa fata su suke takalmi su kama shi ka sai shi jikka saba'in jikka saba'in jikka kai fata wadda karshen ta cikin fata guda za su iya da takalmi hamsin ko ɗari sannan dabbobin ka sai a kashe su a ce maka suna ɗauke da ciwo gadda an ka kashe mura kaji yanzu kuma an ka kamo da waɗansu kaji ba ina sukar masu kawo waɗannan kaji su ce kamar ina adawa da su ne nan magana ce muke ta zance tattalin arziki wani daga an taɓa kasuwanci shi ko ba haka ba to kaga wato al-istibdad al-iqtisadi kenan akwai al-istibdad abin nan al-qada'i na kama kariya na dokoki nan dokokin da muka aiki da su nasuna kuma a can duniya suke aza dokokin da ake bi dole nasu za ka amfani da su wannan kama kariya shi duk bamu ji ana bazancin shi ba akwai al-istibdad al-amni kama kariya na zaman lafiya wanda suke so ya zauna lafiya shi ne suke so ya zauna lafiya in ka ce za ka fito na fito da su za su kirkiro maka matsaloli a cikin kasashenka ka kasa jagoranci da kyau wannan shi ba kama karya bane shi ko sannan kuma akwai alistibdad ka gane ko kama karya wato abin nan as-saqafi na wayewa duk kirkirkin su gashi yanzu nan duk abin da suke so na kasashen su mun sani mutum bai san komai kan kasashe ba amma ya san nasu ya san statut de la liberté ya san wane ne amma in ka tambaye shi kasa sai bai san komai ba kaga kama kariya na ni na ci wayewa su kansu sun yi abin da suke so in kaga sun zaɓe wani daga cikin mu za a yi na duniya ne a ɗiri mutum ɗaya biyu da kasashen mu a ce to wanga kirkira african wane ne wane ne amma sun danne akwai al-istibdad al-lughawi kama kariya na lugha yaren su dole shi na yake ci kai naka yare ba komai bane hatta da kasar ka in ka je za kai magana ba mai sauraren ka ba balma ba a yarda a isar da sako da yawan da yaren da al'umma za su ji sai dai a yi da nasu a fassara muku sokke suna masu gidajen fassaran ma abin da hangara da aka faɗi shi yasa ba mutane ba su wasa ina da an rubuta ba al-istibdad al-lughawi ba mu ji ana zancen shi ba ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai al-istibdad tarihi kama karya na tarihi an kwace littafan mu an sace an kai can an aji duk da tarihin mu suna za su rubuta su ba mu reference akwai al-istibdad al-geography kama kariya na geography yanka kasashe da sun ka zo sun ka iske mu da kasashen mu suna sun ka yanka yanzu sun ka adam bisa ga wannan tsari haka na muka tafiya to duk wani marubuci ne ya tsaye tunani kai irin waɗannan nau'uka na kama kariya da aka yi da kaza da kaza da kaza kawai kuma suna da yawa akwai al-ilmi na ilimi an hana mu yi tunani kawai an tumuna in mun koyi yaren su mun ka koyi ka'idodin da sun ka bamu da ilimi sun ishe mu mu bamu da izinin mu yi tunani mu gane kaza kuskure na ko ba su kamar Allah suke ba su don kuskure don abin sun kawai haka nan na abubuwan malam suna da ban tsoro Allah ya kyauta so yanzu nukta ma qabla al-akhira saboda lokaci ya matso kafin ta karshe shine cewa ya za a yi abin nan yaya ne za a yi a yaƙe shi to yaƙar kama karya ba abu bane wanda ake yi bai da ashiyatin muduhaha rana ɗaya a zo a ci nasara abu ne wanda ba zai yiwa ba na farko sai ya zamanto mafi yawancin al'umma a sha'ab mafi yawancin al'umma ko kuma kulluhu dukkan al'umma tana konuwa da kama karya to lokacin ne mutane kowa yake yarda cewa ya kamata a samu canjin kama karya amma ya zama to suna ke ɗanɗanawa kuma musamman 'yan kaɗan ne to da wuya mutane su gane cewa ya kamata a samu canji sannan shi kama karya ana yaƙar shi ne na farko billin babu tashi hankali babu bindiga babu abin billin sannu sannu kana fahimta ta domin da sannu ruwa ga kashe salka in kare na yawo kura na yawo wata rana an gamu da zu ka faɗi wani karin magana in sanda na yawo kai na yawo kuma an kace wata rana an hannu wata darrush sannan za a bi a hankali a hankali domin waɗanda suka yi maka mulkin mallakar nan da waɗanda suke musu biyayya suke son abi irin tsarin su da waɗanda suke tare da su ake jin daɗi duk kilen da aka sawa ki sun sa sun liƙe yadda za su kare matsayin nan nasu shi yasa gaugawa ba za su sa a ci nasara ba don duk inda za ka fito da gaugawa sun tsinka bayan alli bayan at-tadarruj sannan bil wa'i ba a taɓa samun yanci ba sai da wayewa wayewa ana bin al'amari sannu sannu duk inda an ka shiga nan mun san an yi kaza mun sani mun san wayewa al'umma take sa abun ka yau inda duk mutane mu suna da ilimi kamar irin kasashen turai da kowa ya waye ya san ciwon kashi wadansu abubuwa ko ma an ce a zo da su ba zai yiwa ba amma nan da an zo an ka ba mutane kuɗi sai a yi kuwa katta su yi kuwa kattan kaddara masu cin wake waɗanda an ba su musamman yan sara suka a Najeriya da yan area boys da kuma nan kasashen mu kuwa na za a iya ce a duk wanda yake ba kaza ba abun ka shi kira an da hankalin mutane babu wayewa saboda mutane rayuwar su mafi yawanci suna rayuwa a cikin ƙauyuka kun bu san menene ma rayuwa ba shi dai wani dai in ya samu kuɗi an ka bashi jikka ɗari wanda ma wai adda wai wai babban na wanda ka samu jikka ɗari dama ko ta saurawa da kashe ka samu riba ba ta jikka a sai a kama zaura sai to shi ke yanzu a sai to abin da za a yi an gane ko abu na uku sai an yi tahiyatul badil kada a taɓa yarda a canza mulki ba a san wanda zai zo ba yanzu ka ga libya babban matsalar ana ta son gaddafi shi tafi shin menene zai biyo bayan gaddafi ba ai tunani ba to in haka ne inda an yi tunani in dai haka za ta kasance to ai gara gaddafi na nan misali kuma wannan ra'ayi na ne ba suwa ba wai na san wani ba zai yi abin nan ba na san wani zai ce a kaza kaza ba goyon bayan gaddafi na ne kai ba amma yau halin da iraki take ciki da wanda turawa suka kai ta kuma su yan kasar saura suka yarda da shi da halin da saddam hussein yake ciki wanda ne fi gare su a hankalce na nan nake magana ba ina goyon bayan wani mutum ba to na ƙarshe kuma shine wato subulut takhallus in ana son a tsira hanyar da za a kama ta farko a san mafhumul umma da mafhumul sha'ab mafhumul umma me ake nufi da al'umma umma ita ce al'umma wadda rabita ta tajma'u afrad wadda take haɗa waɗansu mutane sawa'an addini ya haɗa su ko aqida ko wani abu to amma a ƙasa mafi yawanci abin da yake hada mutane shine mi shine kasa ta hada su kenan duk abin da zai ruguza kasa to kai ba naka bane ina fata ana fahimta ta sannan abin da ake nuhi da sulta in ana son a gane mutane suna da ta cewa ba sultatu fardin ba au afrad ba mutane ba a'a sulta ce tuqamu bi iradatil umma ya zamanto mutane wakala ce tuqamu bi iradatil umma kamar wakili ne aka sanya ka na al'umma amma kana tafiya ne tare da abin da su al'umma suke akan shi fi huquqiha al-mushtaraka fil idara kenan kana jagoranci ne fil idara fil huquqil mustaraka aka abubuwa wanda sun ka shafi al'umma wanda suka shafi ka kai kadai ba naka da gidanka da harkokin ka sai can kai amma na al'umma dole sai tare da mutane na biyu sai an yi ashura a zaman to ana shawara shawara da ta shafi al'umma a maida jahohi jahohi garuruwa garuruwa har a haɗa mutane mutane su ga abin da ya dace a haɗa a ga abin da ya dace da wagga jaha kilan ba shi ya dace da wagga jaha ba a samu ra'ayi gaba ɗai a ɗauki abin da ya fuskanta kowa ya san in abin ya zo ko da an yi kuskure kowa dai ya kawo ra'ayin shi haka Allah ya so abu na ƙarshe sai an yi adalci wajen ba da ayyuka kowa ya samu aiki ina fata an fahimci a yi adalci wajen ba da ayyuka da wajen ba da salary abin da suke ce ma salar wajen biya sannan kuma a yi adalci wajen yin wato abdura'if empo babban mutum wanda za a karɓa gare shi a ramshi abin kwarai gare shi ba wai mutumin da ya kamata ya bada miliyan ɗari ba ya bada miliyan biyu amma wanda ya kamata ya bada jika ɗari biyu a yi ya bada jika ɗari uku wannan ruguzawa ne ake yi babu zancen ci gaba sannan kuma a sarawat arzikin ƙasa a kalli kowace jihar ne ya kamata ta samu waɗanda ya kamata su samu kaza yanzu jihar da take buƙatar makaranta dubu bai dace ba a bata kuɗin da za ta yin makaranta ɗari wanda ke buƙatar ɗari biyu a bata na ɗari kaga wajen rarraba wannan ba a yi abin nan ba to in an kai su utauzi in sarawat ya kamata kowace jiha ta zama to tana da abin da ta wadatu da shi a cikin ƙasa tana da wani abu to take ta wadatu da abin nan amma in ya zama to a'a waɗansu na kawai suke samu to shi ke kawo hikmat muzahama fil huquq dama shi ke kare rikici wani ya hana in samu kaza wani asar ne in rasa kaza duniya sai ta falle ba a san inda za a ba to Allah dai shi mu mai kyau kuma Allah ya taimake mu gaba ɗai waɗannan mawdu'ati ne waɗanda musamman ma kasashen mu nan nan ga abubuwa ne waɗanda ilimin mu wani lokaci in ba da manya manyan masana ba da marubuta abubuwan sun yi mu nauyi kwarai amma shi karatu yana da fa'ida ne saboda ba dan mutum guda ake yi ba mu ta rayuwa mu mutu yau ko gobe ko in an jima akwai al'ummin da za su zo bayan mu muna fatan da mu da su duka mu amfanu da wannan karatun duniya da lahira lokaci ya gabato an fara nuna min lokaci yayi kenan nan ya kamata in dakanta malam sai ayi muna abin nan addu'a a karshe to alhamdulillah nan za mu rasa aya kuma sai rana ta idan Allah ya mu da za mu saki dawa muna roƙo Allah subhanahu wataala abin da malai tana kaddar muna aiki Allah ba mu aiki da ikon aikin shi na hannuwa kuma Allah ba mu ikon hannuwa kuma Allah amfana da mu shi gaba ɗaya amin za mu yi tawassuli da wannan ibada mu roƙi Allah subhanahu wataala buƙatocin mu insha Allah za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi wa sallam amin آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين Allah muna roƙonka duk masu son su ga addinin musulunci ya ɗaukaka da ilimin su da mulkin su da shawarwarin su da kuɗin su da ƙarfin jikin su ya Allah ka taimake su آمين masu son su ga addinin musulunci ya ci baya Allah muna roƙonka in masu shirya ne ka shirya da su آمين in ba masu shirya bane Allah ka mai da musu anne su akan su آمين ya Allah muna roƙonka zama lafiya a ƙasar mutumin jihar duk wani mai sai ka muna tada zamne tsaye ko tashin hankali ko tsegumta tsegumta ya Allah subhanahu wataala in mai shirya ne Allah ka shirya da shi آمين in ba mai shirya ne Allah ka mai da mai annishi a kan shi آمين Allah ka ba jami'an tsaron mu nasara akan makiya آمين Allah ka ba lamun kasan mu lafiyar tsaron kasashen musulmi gaba ɗaya آمين duk wanda suke ke barin addu'a gare mu ya Allah subhanahu wataala ka hi mu sanin su kuma ka hi mu sanin bukatotin su ya Allah mu da mu da mu da su gaba ɗaya Allah ka biya muna آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين